من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان فيا أحباب رسول الله فيا يسهل وجوه النيرة الطيبة أحييكم خير تحية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تحية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan musulmi ga shi Allah maɗaukacin sarki shi ikonsa da ganin damarsa da horewarsa da yarjewarsa ya yi ikon nasa ya ga dama ya hore ya yarje mana zuwa daidai wannan lokaci da muka saba zama don karatun alkur'ani mai girma da fassara shi bisa hanyar magabata gwargwadon yadda ya sauƙaƙa da fatan ba manta ba yan uwana a yau za mu tashi a cikin suratul sharhi haka ne ko suratul alam nashrah wadda cikin karatun da muka yi jiya mun zo har kan aya ta abin nan aya ta nawa ne za mu tashi aya ta biyar ko wato wa inna ma la usri yusra inna ma la usri yusra wato waɗannan ayoyi wato cikin fassara su da waɗanda suka yi kama da su akwai wani ɗan jawabi da ya kamata mu tofawa ɗaliban ilimi wanda kila zai taimaka wajen warware wasu matsaloli da suka shafi ayoyi da suka maimaita ni daya in kaji a cikin ayar fa inna ma'al usri sai kuma ya shiga yace inna ma'al usri na farko al usri da ya gaba ta ma ce har har yanzu al usri ana farko yura annabi ma yusra kuma ayoyi ne guda biyu a jere kalmomi iri biyu shi ne mala ya ce to wannan akwai matsaloli da ya kamata a kula da su suna ya kan maimaita sau biyu in ya maimaita sau biyu a cikin ƙa'ida ta larabci yana da halaye guda hudu li'annahu imma an yakuna ma'rifatai ko da su zama ma'rifa ne guda biyu wato kamar waɗannan al'usri da al'usri a wani kira ta ne ko su zama wani kira guda biyu yusran da yusran أو الأول نكرة والثاني معرفة كون ولكن يزمو نكرة نبي يزمو معرفة كمان ديتي واتو إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم رسولا باب علي الدلام سيتي كما أرسلنا إلى الرسول تنكم دا علي الدلام كل دانا ينم بانجرا to ko kuma ya zamo sabanin haka ya zamo na farkon shine mai alif da lam wato na ƙarshen kuma ba shi da alif da lam wato abin nan na farkon da alif da lam na ƙarshen ya zama ba shi da shi amma sai ya zama mudahun kamar yadda yake ihdina sirat al-mustaqim hayya sirat allazina kaga nan na ƙarshen ba shi da alif da lam to amma kuma layi guda daya fala kulli hal malan yusi fa in kana ma'rifatan fa sani huwa al-awwal ghaliban idan dukkan su kowanne da aldalam to na biyun shine na farkon wannan ita ce fada mafi jaya a gurin malaman larabci da qur'ani dalalatan ala al-mahud alladhi huwa fil asli wato dan a nuna wanda yake na farkon nan da aka yi magana shine a cikin kwakwalwa ake tunanin sa aw billahi aw idafa ko da dalil da lam ko da idafa kamar da shi idna sirat al-mustaqim ka shigar da mu hanya madalici as-sirata dalil da lam ko wata ce surat allazina to duka shi ma ma'rifa ne tun da ta surat hanyar waɗannan da tun da mudafin ne shi ma zama alif da lam to wannan surat allazina din ita ce wacce ta barkwa an gane na gaba inda yake fa'budillahi mukhlishan lahu din ko bauta Allah ko ka bauta Allah kana mai tsarkake addini gare shi yace ala lillahi dinul khalis wato mukhlishan lahu din sai kuma addinu al khalis ka kowane da alif dalam addini zalla wancan kuma addinin da ake nufi shine wannan addinin na biyu wannan kalmar ta biyu ita ce wancan ta barkan kamar da yake da alu baina wa baina aljannati nasaba wa laqad alimat aljinnatu ko wanne da alif da lam ko wannan sunna din su ne sun sanya tsakanin mutum ko tsakanin Allah mahalicin kowa da komai tsakaninsa da halittarsa suka sanya da aljannu suka sanya nasaba wa laqad alimat aljinnatu alhalin su aljannun sun sani kaga kenan aljannu na farko da aka yi magana su ne aljannun da na biyu ina fata an fahimci wannan gefen haka nan wa qihimus sayyi'at ya Allah ka tsare su abin kimiya abu wa man taqi sayyi'at wato kimiya ba abu azabar Allah wanda duka tsare shi azabar Allah to wannan ka riga ka tsare da shi ina fata wa man taqi sayyi'at yawma idin faqad rahimta wannan ka rahamce shi wannan asayyi'at din ta tsayu ita ce ta farkon da sauran irin waɗannan ayoyin sai ce wa in kana na kira ni idan ka dukkan su na kira ne guda biyu abin nan fasani garal awwal galiban na biyan ba shine na farko ba sabanin watan na farko da muke magana masu alif da lam na biyan shine na farko to amma in duk ba su da alif da lam to waɗannan kuma kowanne daban-daban ne ga misalin Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba ka dubi dukkan ba su da alif da lam Allah shi ne wannan da ya halice ku min ba'afin wato daga rauni sun maja'ala min ba'da ba'afin sa'ala ya sanya bayan raunin kowa sun maja'ala min ba'da kowatan ba'afan sa'annan bayan wannan karfin ya sanya wani rauni wa shai ba da hulhula kaga ba'afan ba'afan guda uku fa innal maradu bi ba'afil awwal an nutfa na farko mani wa bi sani at-tuhula na biyu yarinta wa bi salis ash-shaykhuka na ukun kuma tsufa suna da abin ya fito garau ko to haka za ku dinga duba irin waɗannan na dan dan gutsura wannan ba wai dan ya zama dole ba amma bari mu je gaba qala ibn hadi fi qawlihi ta'ala wuduha shahrun wa rawahuha shahr wato iskar da Allah bai wa annabi Sulaiman alayhi salam yace wuduha shahrun wa rawahuha shahr wato sammakon ta wata guda sannan kuma yammacin ta wata guda wannan kaga kowane shahar shahar ba alayhi salam amma nan ga wata fa'ida fa'idar ita ce an mai da shahar shahar kowanne ba shi da alif da lam amma kuma kowanne wato ba shi da wani dalilin za ce wannan daban ne wancan ɗaya ne saboda mai kowanne yana bayyana zamani ne duk abu guda ne shahar shahar shahar ake nufi wata wata ake nufi ba wani tsari wal ayafat tati mubayyinatan lil maqadir wa la yasnu fi al idmar irin sunaye irin wannan sukan zo ba sai an boye wani abu a ciki ba yadda ta zo din nan zamani take nuna to zamanin kawai ta nuna kenan wannan ba wani abin da ya koyi to amma ga wani wato lafazi guda biyu sun haɗu a wannan aya da zamu tashi akan ta yau Allah sai fa inna ma'al usri inna ma'al usri wato lalle tabbas tare da kunci akwai sauki haka nan kuma tabbas tare da kunci akwai sauki to kuncin nan na biyu shine kuncinta na biyu a shine kuncinta na farko wato kenan kuncin ɗaya ne duk da yadda wannan abin ya zo amma inna ma la wasri tare da tsanani na ciwo da ya fada ka akwai yusra akwai saukin Allah tare da tsananin talauci akwai arziki daga Allah tare da tsananin bakin ciki akwai farin ciki wata ran zai zo ko ba ta nan bane to tare da kuncin duniya kuma akwai yalwan lahira tana zuwa daban-daban ne kowa daban-daban ba to kun ga sunan da dubba al-zalam saboda haka suka zama daban-daban al-usr abu guda ɗaya tsanani duk inda yake sunan sa ɗaya ne shi yasa annabi yace lan yaghliba al-usr yusraini wato tsanani ba zai rinjayi sauki guda biyu ba wa in kana al-awwal nakra wa thani ma'rifa idan na farkon shine mai alif da lam ko mara alif da lam na biyu shi ce da alif da lam fa thani huwa al-awwal ghaliban kamar misalin da muka yi إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول وفاشبنكم فأسى فرعون الرسول شينكوا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأسى فرعون يسابع الرسول والنمزة wato wancan manzon kirin na kwakwalwarka mun aika firawuna manzo wanne ne da an samu ta san shine wa annabi Musa alaihi salam fa sa fir'aunur rasula fir'aun ya saba wannan manzar to kaga kenan wannan yalin da zaɓi shine wancan na farkon wannan ka'idar tana da yawa kamar yadda ce fiha misbah al misbahu yawa misbahu fitila al misbahu fitila a cikin wato gilas ko kuma bunnan bunnan kwaiko wato kenan wannan fitila duk iri ɗaya ce kamar da ce ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya ko wata hanya madaidaiciya yace siratal lahi alladhi lahu al-quwwatu wa batil hanyar Allah wannan kaga nan ya zama mudafu ya zama ma'rifa tun da ya zama ma'rifa shine wancan na farkon a shahid ala kulli hal abin da muke so dai a gane a nan gurin a gane irin waɗannan yan ka'idojin suna da ma'ana wanda ɗalibi zai iya fahimta amma ba wai ka'ida ce wadda yake mutsarja ta dole haka nan ba wani lokacin abin yakan saba ni alif da lam din da muka ce nabiyin yakan zamo na farko nabiyin yakan zamo ba na farkon ba kamar yadda Allah ce hal jaza'ul ihsani hai shin sakamakon kyakkyawan aiki yana da wani ban da sakamakon kyakkyawa nan al ihsan na farko kyakkyawan aiki yin sadaka yin zakka yin sallah imani da Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihsan ne sakamakon kuma ihsan shine gidan aljanna daban-daban da kowa daban-daban ba ga shi kuma dole alif da lam ashe kaida ce ba mutsar da ba kamar yadda malam Bahauddin ya faɗa yace wato ba dole ne zama haka nan ba bayan wannan ma akwai al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi al-hurru alladhi qatala al-hurra huwa da ya kashe da ai wanda ya kashe ai ba shine wanda ya kashe ba al'abdu bil abdi nan duk gasu da alif da ko ba iri ɗaya bane yace ba kaida ce mutsarda ba amma dai a kawo ta irin wannan gurin ana ɗaya ba cewa da ita ala ramma Allah yace mina ne malam na'am نعم To kar ku manta can kafin waɗannan ayoyin Allah ce wa rafa'ana laka dhikraka fi jami'il alam. Mun daga ambatan ka ya Muhammad a dukkan talikai baki daya ammatan wa fi wa fil alam al islami khassa a can wato ko kuma kasashen musulmi musamman. Wa tadhakkar ma wa tuzkaru ma dhikri ana ambatan ka tare da ambatona kuna duba radul azan ko wa tuzkaru ma dhikri fil azana wajen kiran sallah wal iqama da iqama wa tashahhud da tahiyya wal khutba da khutba wa ghayriha fi dunya wal mazaya al adida da kuma farla mai yawan gaske al-zahiratul aliya wadda take fili madaukakiya fil akhirah al-ahira da Allah ya baka wa idza kana kullu hadhihi al-minan sabitatan laka idan waɗannan baiwa ɗaya bayan ɗaya duk tabbatattu ne gare ka fadlan min rabbika falla daga wajen ubangika fala yuzazi'uka usrun kada wani kunci ya rikitar da kai ko tare maka da hankali in ja'aka fa inna ma huwa ziyaratan ziyaratu tamhisin tsari ne na shimfidar ladar za maka wali yaqtadi bika atba'uka saboda mabiyanka fi koyi da kai fi tahammud wa sabri wajen daukan nauyin daurewa da kuma hakuri Allah ce fa inna ma la usri yusra tare da kunci akwai tsanani fa inna ma'al hadanatu tare da kunci akwai sauki inna ma la wasri yusra tare da kunci mai tsanani akwai sauki al alif wal lam bil usr al awwal li ta'rif al jins alif da lam da aka sa a can wato abin nan suna na farko dan a nuna mutane jinsin abin yana fata an gane wa bisani lil ahdi nabi kuma dan tunatarwa wal ma'rifa idza takarrar shay'un wahid na kira idan ta maimaita abu guda ɗaya ne kamar yadda ma muka karanta wata ƙa'idar wannan kiratu idza takarrarat fa shay'an amma na kira kuma in ta maimaita ita kuma abuwa biyu ne kaga yusran yusran wani abu daban nan wa lidhalika ruya an ibn abbas radiyallahu anhuma lan yaghliba usrun yusrain annabi ne ya faɗa kenan abdullahi dan abbas ce annabi ya ce wato tsanani daya ba zai rinjayi sauki guda biyu ba والنبي صلى الله عليه وسلم قاسى من الكفار الشدة النبي أن أنو هنا دقى كافرين ودن في إيمان با. ثم حصل له اليسر بنصره عليهم فأنا يسا مسوئي ثم رسام النصر عليه أكام سي الله يوان سلا كما رسيوا فإذا برأوت Allah ya ce fa'in za fara ta fansab yayin da ka gama wato al'amura irin na ibada ayi muna salatu sallati fansab ka kahu ayi istabi fi du'a ko ittiba ayabana ita'af fi du'a ka gaji wajen yin addu'a fal maradu an tuwasil al ibada abinda ake nufi ka ci gaba da ibada wala tukhalli waqtan muna buƙatar muna kada ka bar wani lokaci daga cikin lokutan ka ba tare da ka raya shi da ibada ba fa idza faragata min ibadatin ittabiha bi ukhra yayin da kaga wata ibadar sabita da wata bautar kuma daban qala umar ibn al-khattab inni akrahu an ara ahadakum fariga ina kin in ga dayan ku a zama ba aikin komai irin yadda samari suke zama zaman banza Umar dan Khattab yace ina kin in ku kuna zaman banza da zauna ba shi da aikin yi da safe ba shi da aikin yi da yamma ba ta da aikin yi da safe ba ta da aikin yi da yamma sai dai abu inuwar yamma ta bango in ta kare abu inuwar gabas ta bango ko abu inuwar gabas ta bango in ta kare abu inuwar ta bango wannan kuskure ne Allah bai kama duniya dan wannan ba saboda haka duniya Allah ya halice mu ne dan mu bauta masa bauta ka ba ka yin ta sai kana da abin da zaka ji dadin bautar abin da zai taimaki ka dadin bauta ya ji kai ba kana da aiki wallahi barin ga muku kasaman billahi idan mutum yana da aiki zai je ya samu naira dubu biyu dubu uku kullum in ya zo sallah ya hu wanda ba shi da kokobo aljihunsa nutsuwa in ba haka bane ku gaya muku ce ba haka nan bane an so to dan me za ku zana ba ku aiki dan me za ku zana ba ku aiki ne saboda haka ayi aiki samari wannan a tabar da yar kurkura din nan da kuke so ba abu ne mai kyau ku ku hau ku hau ku tuka ku samu kuɗin ku kunshe ka sama ka yi aure kai ma ka nutsu ka daina ɗaukar dallon akan mashin ɗinka. na abin da dan samari suke dauka sun saboda haka suka kiyar kurkura sai sai sai a taba a taba irin keke mai ko mashin mai kafa biyu wato in ya dauka in ya dauke masa mai laushi in ya tafi ta ta musu yu in ta fada wai sai sai yau yau an dauki dallo wato mai laushi ka ku ya aiki ka samu matar ka kai maka haji a gida ina fatan ka gane ko idan ka tashi daga aiki sayo mata kwai da indomi da dan tsire da dan balangu ni ka mata kawo da kai in tashi ka ce ai na tunawa a can wannan naki ne sannan ga fiber ala a gefe daya kafin wata uku ita ma ta zama jajir bulbul ina fatan ka gane ko haka ake samari amma ka zauna bakin ka yana wari sai baka samu ba in amara ka ce wallahi za mu bata da ke kin san ba komai ga yau dama za a bata mana ai da Allah ma ka bata ya zai bauta wannan mutumin mutum da ba shi da kwabo aljihu ina zai bauta Allah saboda haka samari ku dauke ku yi karatu ku dage in babu karatu a yi aiki in babu aiki a yi noma in babu noma a yi kiwo dan kana kiwo ko ko nono za ka sha madara za ka sha ta koshi kila inda ka samu yar banda ka dora gaba ka ci gaba ko ka dora cin ka zai gaba ina fata an gane ko saboda haka wannan shine abin da kuma wanda yake wannan ya wuni yana kiwon sai yana shan madara yana shan gwanda idan ya zo wajen matar sai ta ji kamar wani sabo ne ba na jiya bane haka nan wanda yake aiki makaniki yana aiki yaje yana jijjiga wannan karfi ya daura wannan ya kada wannan ko malamin makaranta ya dau alli yana ya zana ce ko gane ko mu gane bai nan ko kuma a taba ya sauka ya dauka ya matsala ya daura wallahi cikin sa yana motsawa in yana da matar ya ji ka kai mazaunin banza a gida kila kai matar ma an kai ba kullum ta gaji da kai ina fatan ka gane ko dan ba abin da kake iya yi tala turu rabon banza saboda ka a gyara ina fatan ga ayayi Allah ya tafi za faragata fansa wato wato ka tafi wajen ibada kuma ka tafi wajen wajen bautar Allah anan malamai da dama na tafsiri suka yi wata magana fa idza faragata fansa suka ce wai idan kai da sallah ka tafi kai ta addu'a a'a a tafi ayi addu'a irin da annabi ya ce wannan babu laifi bane saboda akwai addu'o'i ala zakar alwarida ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da salawat akwai zikirin da suka zo daga manzon Allah waɗanda ake yin su bayan salloli ina fatan kun gane waɗannan zikirorin sun tabbata ana yin su bayan sallah mutum ya zauna ya yi irin waɗannan addu'o'i wato kamar me la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد da sauran irin waɗannan addu'o'in da aka samu daga manzon Allah waɗannan bayan an yi sallah a Yusuf amma ba addu'o'in in an yi kuma liman ya biyo ke to a karanta qul huwallahu a karanta kula udai bi rabbil falaq a karanta abunnan ayatul kursi a karanta ilahi Allah ya tsare bid'a bid'a bid'a ba ni ne ba je ka duba cikin samar dani na gidanka samar dani wannan risala din sharh samar dani ka duba shafi na 100 da 61 a cikin sharhi zuwa 162 a cikin sharhi ka gani wato lokacin yaƙi yana tsanani mutane sun fara da bayan bayan abubakar siddiq ana kashe makaranta alkur'ani sai sahabbai suka haɗa kai suka zo suka samu umar suka ce a dinga yin addu'a bayan sallah in an yi sallah a tsaya a yi addu'a saboda gashi ana ta kashe makaranta alkur'ani da sauran abubuwa don a samu sauƙi gurin allah umar ɗan kaza ya ce kuna so in ƙirƙiro abin da manzon allah bai yi ba Usman bai wani in kirkiro yace wallahi tallahi ba zan yi ba na ba ku shafi ko ban bayar ba to je ku duba littafin saboda ka addu'a bayan sallah da ake cewa ita ce fa idza faragata wa sabida ce wannan ba ta da tushe na ga muku hadisi ku duba shafin kuma ku duba littafin na san kai ma kana da kowa duba wannan littafin zai gani saboda haka ba ba ita ce ba in ka gama wata ibada ka yi shirin wata kuma ka gama karatun alqur'ani ka yi shirin wato ka yi shirin yin sallah in ka yi sallah ta nafila ka yi shirin yin sallah ta farilla idan ka yi azumi na farilla ka yi shirin azumin nafila idan ka yi zakka ka yi shirin yin kuma sadaka ta nafila idan ka taimaka wa iyalanka da abinci wanda yake na wajibi na safa da na da na yamma to ka yi shirin kuma kawo na jin daɗi da na kwanciyar hankali ina fata an gane ko fa iza faraghta fansa wa ila rabbika Allah ta wa ila rabbika farga wajen ubangijinka kai kwadayi wato waɗannan ayoyi malam yace fa idza faragata min umur dunya wa kadhalika wa qata'ta ala yaqaka wato idan ka gama al'amuran ka na rayuwar duniya ka gama da al'amuran ka wadanda suka rataya da duniya fansab ila ibada ka kahu zuwa ibada wa qum ilaiha nashitan farigal bali ka tashi zuwa ga ibadan nan kana mai zuciya gau kana mai jin dadi wa akhlis li rabbika niyya wa ragaba ka kyautata niyya tsakaninka da ubangijinka da tsananin kwadayi ومن كان ومن ومن هذا القبيل قوله daga wannan abin aka samu fadin manzon Allah da yake cewa la salata bi hadarati ta'amin ba a yin sallah idan an kawo abinci kenan an kawo abinci sai a yi sai a ci abincin kafin a yi sallah dan kada ya dauke maka tunani ana san tunanin ka yana kan sallar ne to amma an kaza kana tunanin abinci da sallah ba sai manzon Allah ce wala huwa yudafi'u al-akhbasani haka nan bayan gida yana in gizo ka yana ture ka fitsari ko bayan gida kana ji kuma ka ce za ka yi sallah ba a yi ka bar sallah ka je ka yi fitsarin ka bar sallah ka je ka yi bayan gida ka bar sallah ka ci abincin sannan a zo in an yi hankali ya kwanta sai a yi sallah din ana san bayan ka kuma a nutsu da wani abin na ibada wa qawluhu alayhi salatu wassalam da fadan annabi da yake cewa idza uqimat as-salat wa hadara al-isha idan aka iqama sallah kuma da abinci fabda'u bil asha ku fara cin abincin daren kafin a kafin a yi sallar wa qila fa idza faragata fansabi ani fi du'a kai addu'o'i na bayan sallah kamar da muka yi bayani da farko wa qila fa idza faragata min al jihad idan ka gama yin jihadi fansab ai fil ibada ka kuma kuma wajen ibada wa ila rabbika farga wajen ubangijinka kai kwadai qala sauri ij'al niyyatuka wa ragabatuka ila Allah ka sanya niyyarka da kwadayinka zuwa ga Allah wannan shine gargadan abin da malamai suka faɗa a ƙarƙashin wannan aya ina fatan Allah madaukakin sarki ya mana dace to wannan sura ina ji ita ma ta ƙare sai kuma surar da ke gabanta wata sura ce a gaban malami na'am na'am na'am والتين والزيتون نعم وزور سين وهذا الولد جميل نعم لقد خلقنا الإنسان في أهزن تقويم نعم ثم رددناه أسفل سافلين نعم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مم.
فلهم أجر غير ممنون مم.
فما يكرمك بعد الدين نعم أليس الله بأحكم الحاكمين to wannan sura ita ma kanta suratul tin an al-bara ibn azib kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi safarin fi ihda ar-rak'atayn bi tin wa zaytun wato annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi in yana cikin tafiya a su a cikin tafiya yakan karanta wannan sura suratul tin fama sami'tu ahadan ahsana sautan min qira'a qira'a aw qira'atan minhu ban ji wanda ya fi daɗin murya fiye da manzon Allah fiye da shi ba wato manzo Allah ya fi kowa daɗin murya kenan in ji bara ibn azib duk ya saurari manzo Allah sai dai ikhtalafa al-mufassirun ha huna malamai sun yi sabani mafassara al-Qur'an anan ala aqwal kathira maganganu da dama faqila al-murad bi tin abinda ake nufi da tin din nan masjid Damascus masallacin da yake babban birnin Damascus Damascus sun ce shine wannan abin nan al-Jami'ul Umawi wanda kafin shi ma dama akwai masallaci a gurin الجامع الأموي إنا فاتن فضانيكو وقيل أسكت هي نفسها أأ تين تين أشي أبنن تين أشي مغانا تين قولي وقيل الجبل الذي عندها وقت أدوك أن ديك فقد ونن مسلات وقيل هي تينكم هذا تين قولن كدي ونن دوكتني والزيتون الله تينا لن تيار زيتون قيل منين الزيتون إنا إتا تيني wanda ake matsa mai a jikinsa ko masjid baitul maqdis ko suka ce wani masallaci ne a baitul maqdis wannan bai masallaci wanda Allah ya tafiyar da manzo Allah zuwa gare shi subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram Allah ya ce wato subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbatar wa wannan da ya tafiyar da bawansa min al-masjid الحرام daga masallaci mai alhurma dakin Kaaba ila al-masjid al-aqsa zuwa ga masallaci wanda yake mafi nisa to wasu da ce wannan masallacin shine ake nufi da zaitun wa ila ha huwa az-zaitun alladhi ta'shirunahu a zaitun din da kuke matsa wadanda kuke matsar mai a cikin shi ake nufi a nan gurin Allah ya ce wa tsori sinin ina rantsewa da dutsen nan mai haske قال غير واحد هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى shine dutsen nan da Allah ya magana da Annabi Musa kai wa hadzal baladul amin ina kuma rantsewa da wannan gari amintacce wannan gari ne amintacce garin da ba a yin sata garin da ba a yin tsuntuwa ba a yin kisan kai sannan ba a ma yin nufin mummunan aiki Allah ce wa man yardi fihi bi ilhadin bi zulmin wa man yarzuhu bi ilhadin wanda ya nufin wata barna a cikin dakin Kaaba bi zulmin da wani zalunci ko barna fasikanci sata kisan kai wato abin nan luwadi ko zina ko cin amana ko kuma daukewa wani zabbacin aminci ko wani abu ne kama da wannan Allah ce ne zuqihu min azabin alim za mu ɗanɗana masa azaba mai girman gaske saboda haka da wannan nake ganin wautar wasu da suke biyan kuɗi wai su je aikin haji ko su je umara su zauna a garin makka amma sun je ne don su yi zina sun je ne don su yi luwaɗi sun je ne don su yi sata sun je don su yi sane sun je don su ci amana sun je wato don su yi kawalci ko ba su irin wannan sun je don su sai da kwaya ko jiya duk akwai irin waɗannan ba saboda haka wannan akwai wata Allah ya ce wa man yuridu bihi bil hadin bi zulmin nuzuhu min azabin alim duk garin duniya gaba daya inda ka zauna in kai niyyar mummunan abu ba kai ba lada za a baka man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu hasaratun kamila hadisi ingantacce daga annabi wanda ya niyyar mummunan aiki bai aikata mummunan aikin ba za a rubuta masa cikakken lada in zuwa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam amma ban da garin makka ومن هم بسيئة فلم يعملها في مكة أذاقه الله عذابا أليما Allah zai dandana masa azaba mai radin gaske saboda haka ya zaka je maka da irin wannan mummuna nufi ya zaka je maka da nufin sata ya zaka je maka da nufin cin amana ya za ka je maka da nufin luwaɗi ya za ka je maka da nufin wato ka ci mutuncin wani ko ka danna haƙƙin wani wannan abin mamaki da wannan nake jin tsoron mafi yawan waɗanda suka yi aikin alhazai da wuya su shiga aljanna ku yi mun haƙuri ma'aikatan alhazai dan ɗaiɗai ne za ka samu ma'aikatan alhaji ma'aikatan alhazai da ba su da niyyar cutar alhazai ɗaiɗai ne ana samu na kirki in sun je a cikin kuɗin alhaji a rage gwamnati ta ware kuɗinta a rage a kuɗin kayan gida a makka a rage a kuɗin kayan gida a madina a rage a kuɗin transport a rage a kuɗin jirgi a rage to nawa wallahi a ji tsoron Allah da waɗannan ayyuka a ji tsoron Allah ma'aikatan alhazai ku ji tsoron Allah ko ma alhazan ku ji tsoron Allah ko ma masu naɗa ma'aikatan alhazai ku ji tsoron Allah a naɗa mutanen kirki wanda za su yi gaskiya amma a ba da kuɗi ya zama kaman kuɗin kaman kuɗin abin nan ganima ana wawa da shi wato ana ana sanyawa aljihu dan an baka ma'aikatan alhazai kawai dan gajeren lokaci kafa kowa arziki wallahi akwai abin tambaya saboda albashinka nawa yake estakol ɗinka nawa ne in na gaskiya ne in ya an baka kuɗi da yawa a baka dala dubu goma ko dubu goma sha biyar dala dubu goma sha biyar miliyan hudu ko miliyan biyar an baka amma akwai wanda zai je aikin hajji a ma'aikacin alabi ya je aikin hajji ya samo miliyan saba'in tamanin a shekara ɗaya saba'in tamanin daga ina daga cuta ko ba daga cuta ba a jara wa man yardihi bil hadin bi zulmin nuzihu min azabin alim Allah ta zamu dandana masa azaba mai raɗin gaske wanda yayi irin wannan nufi na zalunci ala kulli halin wato garin Makka gari ne da ba a yin saban Allah kamar yadda Allah ya rantsa da cewa hazar baladul amin ina rantsewa da wannan gari amintacce inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakka Allah ce lallazi bi Bakka shine wanda da yake cikin garin Bakka mahalaka wato inda ake halakar da dukkan wani zargari inda ake kaskantar da duk wani mai girma shugaban kasa in ya zo gurin ranar da za a fita zanin da zai daura shi za ka daura matar shugaban kasa in ta zo kayan da za ki sa ita ma shi za ta sa wannan ranar saboda haka da mai girma da mara girma a wannan ranar kowa daidai ne kuma duk wani mai girma za a za a kaskantar da shi wato ya koma karkashin mai girma na gaba daya wanda shine Allah ina fata an gane ko Allah ya ce wato hazal baladul amin ina rantsewa da wannan gari wanda yake amintacce wato shine garin makka malam yace da malamai da dama sun yi dogayen bayanai akan wannan bisa bisa sabani qala ba'dhum ala imma hadhihi mahallu thalatha ba'atha Allah fi kulli wahidin minha nabiyyan mursalan wato gurare ne guda uku waɗanda aka yi waɗannan manganu inda aka ce ko baitul maqdisi ko kuma abin nan baitul abin nan ko masjidul dimashq wato masjidin dimash da sauransu yace kowane ɗaya daga cikin guraren ayi ko annabi min ulul azmi ashabu sara'il kibar waɗanda aka ba su shari'o'i manya mahallatu tin wa zaitun gurin da nan ne ake ciro wato shi ɓauran da kuma itacen zaitun har yanzu a duniya gaba ɗaya ba inda yake falastin zaitun ko akwai babu duk da yahuda suna sarewa wa hiya baitul maqdis allati ba'atha biha isa ibn maryam shine baitul maqdis inda aka aiko annabi isa dan maryam alayhi salam wasani turfini fini wato ko fina wato dutsen nan da ake kiran turfina huwa turun sayna allazi kallama Allah alaihi Musa dutsen nan da Allah ya magana da Annabi Musa bin Imran na uku Makka wa hadha albalad alamin shine albalad alamin allazi mallaka lahu kana amina wanda ya shige shi ya amince wa huwa allazi arsala fihi Muhammad wanda Allah ya ko Annabi Muhammad a ci laqad khalaqana al-insan aka taranta لقد خلقنا الإنسان بانا جنتا ترى تونا لقد خلقنا الإنسان في أهل تقويم Allah ya ce laqad khalaqana al-insana haqiqa mun halarci dan adam fi ahsani taqwim a cikin wato sura wadda yake mafi kyawu hadha huwa al-muqsam alayhi duk rantsuwar da Allah ya daga farkon sura zuwa nan yake wannan shine wato abin da aka yi rantsuwa a kansa Allah ya halarci dan adam akan tsari mafi kyau fi ahsani taqwim wato a cikin halittar Allah babu abin da kai dan adam kyau bayansa sai doki bayan doki sai barewa in ji larabawa ban san a gurin sauran kabilu ba amma a gurin larabawa dai wannan shine wanda ya fi kowa kyau dan adam bayan shi sai doki bayan shi kuma sai barewa doki ne wato ɓangarorin kan a jikin doki suna da yawan gaske ba wanda zai san wannan sai wanda yake da alaƙa da doki ƴaƴan sarakuna ko ƴaƴan malamai na arewa wato su ne za a gansu da dawaki doki in kana tafiya yana iya canza maka tafiya kala uku in ya so ado wato akwai tafiyar da ake yin ta biyu sai dinga daga kawa biyu yana da taf taf taf taf in ya gama da wannan in ya ga an kalla ana murna sai ya fara uku uku sai ga sharaf sharaf sharaf sharaf sharaf inna in yayi wannan sai kuma sai kuma ya hurhudu ita kuma hurhudu jarab jarab jarab jarab yake in yayi wannan na ukun to kuma in ya ga dama sai ya fara tsalle yana tirki tirki tirki tirki sai ya miƙe sai ya tafiya da kafa biyu ana kallo ana da rashin sauki sai kuma ya sake miƙewa sai ya dinga zabura yana tsalle in ya sai ya juya nan gefen yana tsalle sai kuma ya juya nan gefen yana tsalle to doki yana da irin wannan ina fata an gane ko to shine Allah madaukakin sarki wato yake rantsewa da sifar dan adam anan yace an halice da sifa mafi kyawu ay khalaqa al-insana fi ahsani suratin wa shakl Allah ya halitta dan adam akan tsari mafi kyau muntasibul qama sai wasu a tsaye take ba a tankwara ba sawiyil a'aba hasanuha gabansa a daidai take ba yi hannun dama ya fi na hagu tsawo ba ba yi na hagu ya fi na dama tsawo ba ba yi kafar hagu ta fi ta hagu tsawo ba ba yi kowanne daidai ke wannan Allah ga dama sai halitta ku kangeru kun zama abu da kira kangeru ko dan karawa su ce hannun su ci miki ne amma karawa dogaye bai jin dadin tafiya sai dai tafiya da kafa biyu da shi kuma da wata kata wadda ka da ciki sai in ya sauki karawa hudun ba zai yi ba sai ya daga dole to Allah ganin dama sa ne in ya ga dama kuma a rufe ka ka ja da ciki in an ga dama a rufe ka fiye da haka nan Allah ya ce wato mun yi halitta iri iri daga cikin halittar da muka yi minhum man yamshi ala batni daga cikinsu bayan shi bayan su sai yaya Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah shine harci kowace irin dabba daga ruwa fa minhum daga cikinsu akwai manyan shi ala batsanihi wanda yake tafiya ciki jan ciki yake duk yadda kake jin dadin tafiya da kaushi ba zai iya ba dole sai dai ja ciki wa minhum man yamshi ala rijlain akwai mai tafiya da kafa biyu kamar mutum da kangeru kila ma da wasu wa minhum man yamshi ala arba akwai masu tafiya kan kafa hudu kamar doki da jaki da raƙumi da sauransu har sai Allah ya khalaqu Allahu ma yasha Allah yana halitta kuma fiye da haka nan ma ai da an yi wani abu wanda da ana noshi a gidan mai hotonsa ko ya fitar da harshe ana kira sa layan mene ne dinosaur wato za a ga shi yana fitar da wuta daga baki kawahon sa wajen takwas ne ko bai dasa to da ta an yi fiye da haka nan ba ɓacewa suke kuma a yanzu ma akwai da ƙadan doniya ƙadan doniya ya kafarta ta kusan talatin ko na wai su kafar ta fi ɗari to wannan kan ya kanu wallahu ma ya Allah yana rasa abin da ya so saboda haka an yi ku ne ko ɗan adam da irin wannan sifar gwargwadon yadda mashi'a ta ubangiji ta zo sannan duk wannan kyan na dan adam Allah ya ce Allah ya ce sun maradannahu sannan sai mu mai da shi shi dan adam asfala sahili wato mu mai da shi can ƙasa wato ƙasan ƙasa kenan wato mu mai da shi ahi ba da afradihi wato cikin sassansa na farko ay asfala sahili na ƙasa kinatan anil haram tsufa wa ba'fu da kuma rauni وينقص عمل المؤمن ايت المؤمن يرغو انا في زمن الشباب wato lokacin yana yarinta yana irin ayyuka na kwarai yana yin ayyuka masu nauyi amma da tsoho ba iya wa yakun lahu ajruhu li qawlihi ta'ala sai kuma ya samu ladan wannan aikin da yake lokacin kana kuruciya kana aiki da yawa na lada ko in ka tsoho ka gajiya za a dinga rubuta maka ladan eh bature ma yayi me yake kiransa ko ba ne sunansa fansho da gratuity balantana Allah mahalicin kowa da komai lokacin da kake cikin ƙarfi kana yin salloli guda biyar kana yin azumin wata ramadana ka yi aikin haji sai ka tsufa ba za ka iya yin sallolin nan guda biyar a tsaye a zaune azumin wata ramadana ba za ka iya kullum sai ka ci abinci sau biyar ko sau hudu saboda tsufa ka ci abincinka da ci da ɗan shekara saba'in da biyar tamanin shi ladanka yana nan kamar kana nan yaro rayuwar ta kai ita ce albarka da Allah yake bukata ina fata an gane ko saboda ka ci abincinka ke ma ki ci abinci mata ko namiji Allah ya mana wannan baiwar shine Allah yake cewa wato za a mai da shi bayan wannan rauni ya koma kuma ya tsufa wa dhafa yanqusu amal almu'mina anhu fi zaman alshabab wa yakun lahu ajruhu liqawlihi ta'ala sai ya zama yana da ladan wannan saboda fadin da Allah yake cewa إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات na'am فلهم أجر غير ممنون Allah ya ce illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na ƙwarai falahum ajrun ghairu mamnun waɗannan suna da lada wanda baya yankewa da can suna da ƙarfi suna yin ibada yadda Allah ya ce yanzu kuma sun samu rauni ba za su iya ba to ladan su bai yanke ba Allah zai ba su mace ko namiji yayin da ba za ka iya ba aikin haji wasu sun ɗauka kamar dole na ga wata tsohuwa ana tura ta da wani tsoho akan keke wai ya je aikin haji na ce abin dole ne a zauna a gida mana sai an tura ta a mashin sai an tura shi a keke sannan za ki iya yin aikin haji in za a je mota a tura in an sauko daga mota a tura in zai je bayan gida a tura wai dora maka wanda kai kana da ƙarfi shikenan Allah ya sauke maka in ajin farilla ce shikenan mace ko namiji wancan da kai din nan lokacin da ranka ya so ta ina ma in je aikin hajji nan bana sai dai kashi ba zan iya ba Allah ya baka ladan wannan abu kai ba zan tashi in yi kiyamul laili ba zan iya ba Allah ya baka ladan wannan saboda haka bari in tashi in yi karatun Qur'ani ba zan iya ba Allah ya baka ladan wannan da can kai ai lokacin da zaka iya shine Allah ce illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na ƙwarai falahum ajrun ghairu mamnun suna da lada wanda ba mu yancewa ba kamar yadda sun hadisin annabi idza balaga almu'min min al-kibari ma ya ma yu'jizuhu an al-amal ma yu'jizuhu idan dan adam ya kai girma na shekaru abin da zai hana shi aiki kataba Allahu lahu ma kana ya'mal Allah zai rubuta masa abin da ya zama yana aikata yana karami sai Allah ya ce mina ne malan وما يكرهك فعنه للدين to wannan lada da aka faɗa da irin wannan matsayi da irin wannan gara ba sa ta addinin musulunci ba ta son zaman banza tana jan hankalinka ka tashi ka yi karatu ka yi ilimi ko ka yi noma ko ka yi aiki ko ka je kiwo duk an baka kowace irin dama kada ka zauna kurum sannan an ce ka yi ibada yadda Allah ce dan ka samu ƙarfi ka bauta Allah sannan ila yayin da ka gaje ibadan nan saboda rauni da ladan da za a dinga baka to kuma menene zai kai ka ka dinga tsaretawa فما يكذب أي حاجة لكم فما يكذبك أيها الكافر نيسا كتي قريتا وكوكي قريتا دكي يا كي كا- كافري بعد بدين دفاع كمكو وان الله زي بعد أي بعد ما ذكر من خلق الإنسان bayan abin da aka faɗa na halittar da da biya sa da sura a sura mafi kyawu wa fi raddihi ila arzal al-umr dal ala al-qudus ala al-ba'th da kuma mai da dan adam akan ya tsufa ba zai iya yin komai ba wanda yake nuni ga karfin iko na ubangiji cewa zai tayar da mutane ran tarin kiyama me yasa kake karta bidin da ranar sakamako ai aljaza addinu aljaza ranar sakamako al masabuq bil basi wanda za a yi shi kafin wato kafin tashin kiyama kamar da Allah ya ce maliki yau middin يوم الدين maliki yawmiddin sarkin ranar sakamako ko maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako wanda shine Allah addini shine sakamako me yasa kake karetawa kai kafiri da wannan ai ma ja aluka wa mukazziban bi zalika me yasa kake kareta wannan hatta takhsir hadha aljaza alladhi la yanqatu ni har kana hasarar wannan lada da baya yankewa a nailuhu bil harami in mutum ya tsufa ladan bai yankewa aw jahiluhu inna ma huwa su'u hifzika ko hazzika mummunan rabanka da rashin datarka ne baka wannan sai Allah ya ce ألا يعد الله بأهكم الآخرين gwaninta sai shi mai ita wato tun da yayi wannan ya tana da irin waɗannan abubuwa na alheri waye isa yayi wannan ba shi ba shi fansho da giratutin da ake baku na duniya ya karewa yake na Allah bai karewa dan an baka ladan bayyanci an ka shiga aljanna baka fita fansho da giratuti ina fatan kun gane na Allah bai karewa in an shiga aljanna wato ba a fita sannan kuma ladan kullum da darajar kullum da girman kullum da jin daɗin kullum da morewa kullum da gwangwajewa kullum da kwanciyar hankalin kullum da jin daɗin kullum da sakewar kullum da walwala kullum duk a ranar tashin kiyama Ba- babu abin da zai rabu amma na- na na duniya fa za ka ji suna zanga-zanga an hana su fanshon su da fanshon ne su ne suke zanga-zanga ritare su ne suke zanga-zanga ba ba su fanshon ba ba su gratuity ba na Allah ba haka nan bane za a baka ina fatan kun gane ko shine Allah ya ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimin shin Allah ba shine wato mafi kyawun hukuncin masu hukunci ba ai hu aqdal qadhi shine mafi hukuncin masu hukunci wato mafi adalcin masu adalci da wannan ne wato malamai suke bayani da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cewa mutum abin nan qadi quba alqalin alqalai ko hakimul hukam ko sarkin ko malikul muluki a malikul muluku shine wa shine Allah qadil qubat alqalin alqalai shine wa shine Allah in an kira ka ce ana ra'isul qubat giran tadi ana ra'isul qubat ni sarkin alqalai ne amma ba ba qadil qubat bane qadil qubat shine Allah ina mata an gane ko sannan ba a kiran wani hakimul hakimin ba yiwa wato hakim shine Allah wato in aka ce ahkamul hakimin shine Allah amma na kiran wani hakim amma ahkamul hakimin shine Allah shine sai Allah sallallahu alaihi ahkamul hakimin wa kuma bil jaza'i mustamir hukuncin Allah da sakamako dogewa yake lil mu'minina ba'da azmihim an al amali min zalika in sun gaje aiki da haka sai Allah musa sakamako wa bil hadisi man qara'a wasin ila akhiriha ya zo cikin hadisi cewa wanda ya karanta suratul tin zuwa ƙarshen ta fal yaqul bala wa ana ala zalika min ash-shahidin sawa'un kana fi salati a sallah ne aw kharija ko wajen sallah a qultu sirran wallahu alam wannan sirri ne wallahu alam wannan maganar malamai da dama sun yi bayani a kanta musamman malaman hadisi a Muhammad Nasiruddin Albani wato a cikin hadisi ingantacce ya ce wannan ruwa duka ba ta da ƙarfi gaba ɗaya sai bale wa nahnu ala zalika duk ba su da ba su da ƙarfi kamar yadda yake cewa alam yakunu lumatan min maniyin bala in asbaha ma'ukum garan fa man yatikum Allahu rabbul alamin duka waɗannan wato abubuwan guda uku ko hudu ba su da ƙarfi ingancin hadisin amma wasu malamai suna cewa za a yi haka nan malaman qur'ani da malaman tafsiri suna cewa za a yi haka har ibnu kathir wato ya yi kwatin cewa za a iya faɗi amma dai abin da ya fi rinjaye a ilimi na hadisi duka ruwayoyin gaba ɗaya suna da rauni wadda take mai inganci ko kyakkyawa shine na suratul abin rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban manzo Allah ce mali arakum aljunnu ahsanu ahsanu minkum raddan yaya nake ganin ku kun yi shiru aljannu sun bi ku iya amsa wato sun bi ku kyakkyawar amsawa da an yi magana sukan yi magana mai kyau su to anan abin da su suke faɗa la bi ayyi shay'in min ni'ami rabbina nukazzibu wa lakal hamd la bi ayyi shay'in min ni'ami rabbina nukazzibu wa lakal hamd bari mu mata la bi ayyi shay'in min ni'ami rabbina nukazzibu wa lakal hamd wannan shine abin da aljannu suke faɗa in an ce fa bi ayyi ala rabbikum wa tukazziban to mala yace in an faɗi wannan to wannan hadisin yana da yana da kyau za a iya amfani da shi amma waɗannan duka su hadisai ne wanda yake akwai magana a ciki to wannan sura ita ma ta kare sai kuma surar da ke gaba babbar sura wato suratu iqra surar yi karatu sai daga jin wannan ka san da ni da kai da ke da ku an umarce mu yi yi karatu kada in zauna in aikin gona za ka yi yi karatu in aikin likita za ka yi yi karatu in aikin lauya za ka yi yi karatu in injiniya za ka zama yi karatu barantana idan malami za ka zama yi karatu idan sarauta za ka yi yi karatu amma idan mai gadi kake so ka zo dan dako kar ka yi karatu da ka ga mutum da mun kuleliyar wato sanda a kofa yana zara ido in ka zo wa kake nema yana zare maka ido a na zo gurin to zauna nan ba yanzu ba to ka tabbata bai yi karatu ba dan baka taba ganin mai masa digiri ya zo ya tsaya kofar gidan gurin wani da katuwar abin nan gora yana yana zazzare ido in ka zo ya hana ka gaji ko akwai ko da ka samari sai yaya dama darasin mu na bana mun ce na mene ne a yi karatu a dage in ba a yi karatu ba a yi a yi sana'a a yi kasuwanci in ba a yi kasuwanci ba a yi mi a yi noma in babu noma a yi mi a yi kiwo wannan shine abin da muke nema kada a zauna kurum domin zama kurum wanda ya zama kurum ya ya zaune ya zaune banza ya zauna nan gidan duniya ba komai ya koma lahira ba komai don ibadar ba zai yi ta yadda Allah yake so ba suratu iqra makiyya hiya tis'a ashara aya aya goma sha tara ce sadarwa ila malam ya'lam daga farkon ta zuwa malam ya'lam awwalu ma unzila min alquran farkon abin da aka saukar na alquran wa zalika bi zari hira wannan a kogon hira rawahu al-bukhari bi zalika mawdu' mawdu'an mawdu' har-ra'isi imam al-bukhari ya rawaito wannan kuma shine ginshikin abin da sura take karantawa al'amru bil qira'a wa ta'allumu ad-din da koyi addini in idh la yumkinu al-amr illa bi taqdim al-ilm bi don bai wa ai aiki sai an samu ilimin wannan abin saboda haka imam al-bukhari shi ma yace al-ilmu qawl al-qawl qabla al-qawl wal amal wato baji musamman al-ilmu qabla al-qawl wal amal wato ayi ilimi kafin ayi magana ko ayi aiki saboda haka ita wannan sura kamar dauka ji da zuwa malami alim ita ce farkon abin da ya sauka a cikin alqur'ani ala khilafin bainal ulama wato akan sabani tsakanin malami yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah ya halice shi wato ya zamo yayi wayo babu abin da yake banda tunanin sammai da kasai da halittar sammai da kasai har wannan abin da ya yi kamari ya kai shi yana fita daga cikin gida ya je ya shiga kogon hira kwanaki masu yawa yana tunanin fi khalqi samawati wal ard yana tunanin cikin halittar samai da ƙasai in ya duba ce rabbana ma khalaqata hadha batila subhanaka faqina azaban nar ya Allah ba ka halitta wannan samai da ƙasai ba da taurari da wata da rana da abin da yake cikin su da ciyayi da duwatsu da ƙasa da halittun wato mutane da dabbobin gida da na daji Allah ba ka halitta wannan abin ba yana irin wannan tunanin ya ta'abbadu li ayyamin yana ta bautawa tsawon lokaci mai yawan gaske wato hatta kai da sai in abin da ya tafi da shi na abinci ya ƙare ya dawo gida ya sake ɗiban wani sannan ya koma da shi ya koma yi irin waɗannan kwanaki yana cikin wannan hali kamar yadda jiya muka ji wani gefe na irin wannan bayanin yana cikin wannan hali sai ya fita yana ɗan shekara wato goma da ƴan watanni kawai sai ga ana kiransa ya Muhammad ya Muhammad ya daga sai ga wasu mutane bai taba ganin mutane masu kyau irinsu ba bai taba ganin mutane masu haske irinsu ba bai taba ganin mutane masu ƙanshi irinsu ba bai taba ganin abin kyau suka zo suka kama bai san ma bai san ma sun kama shi ba suka kwantar da shi zai jin komai sai ɗaya ce tsaga ƙirjinsa ya aka tsaga ƙirjin ya ce kaman ban ji komai ba kaman ba ai komai a ƙirjina ba aka cire yace a cire hasada da gilli da kiyayya da mugunta duk a cire yace a sanya masa tausayi da kaunar juna aka dauko shi kaman farin azurfa aka sa a ciki yace duk ban sani ba aka mayar aka dinke burin na tashi na dawo yace na dawo har tsalle nake saboda jin ƙarfi a jikina amma kuma ga tausayi in na ga yaro karamin tausaya masa in na ga ba shi ma a tsaron bauta masa haka Allah ya sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga wannan lokaci a wannan shine farkon kamar tambayar da Aisha ta yi wa manzo Allah tace menene farkon abin da ka fara gani na alamun wa wahayi zai zo maka daga wajen ubangi yace wannan shine ko idan wannan shine kuwa wato wannan ya faru ne a suratul duha ina fatan kun gane ku in ba ku manta ba a suratul duha mun yi abu mai kama da wannan bayan wannan alam nashra mun yi magana a cikin alam alam nashra gaskiya ne alam nashra bayan wannan abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yana zuwa wannan kogo yana bauta bayan waɗancan abubuwa sun wuce yana bauta tsawon lokaci to wata rana ya fito daga abin nan daga cikin kogon zai dawo gida don neman ƙarin abinci sai ya ce ya Muhammad sai hankalin sai tashi ya Muhammad ya da yawai da bai ga kowa ba can aka yi ma aka ce ya Muhammad sai ce ana Jibril wa anta Muhammadu Rasulullah ina malaika jibril sai ne muhammadu manzon Allah to daga nan ne sai ya dawo gida a wato a furgice wato ya kwanta sai wasu malamai suka ce wannan shine farkon abin da ya sauka sai Allah ya saukar masa ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila inna sanulqi alayka sai saukar maka wata magana mai nauyin gaske shine al-qur'ani ina fata an gane saboda haka alqur'ani mai nauyi ne saboda haka yake ba da labarin yadda ake saukar masa da alqur'ani in an saukar da shi da irin ƙaran sasarin nan sarsar yana ƙara yace ya fi komai nauyi a gurinsa wani sahabi yace lokacin da aka aika wa manzon Allah da wahayi yana kan cinya ta yana bacci yace wallahi kashin kafata kamar zai tsarar da ke saboda nauyi manzon Allah ya farka sai ga yana gumi har kawai saboda da wahayi ya zo masa to wannan magana ce daga bakin malamai to amma jumhurin malamai mafassara alqur'ani masana tarihi sun ce wannan sura ita ce farko bari dai mu ji ta me Allah ya ce malam سورة العلق مكينتها عشرون آية na'am الله أكبر na'am بسم الله الرحمن الرحيم
Mm.
اقرأ باسم ربك الذي خلق Mm.
خلق الإنسان من علق na'am اقرأ وربك الأكرم Mm.
الذي علم بالقلم Mm.
علم الإنسان ما لم يعلم To wannan waɗannan ayoyi ga su sun zo mana mun ji zaƙin su a kunnuwanmu, amma dai ba za mu fassara su yau ba. Saboda lokaci ya tafi. In mun ce za mu fassara su da akwai ƙarin bayani wanda ya kamata mu dasa aya gobe in mun zo sai mu fara niƙa su kafin mu ji ayoyin da suke bayan su. Nan za mu taƙaita kuma na ga an ba da takarda a zuwa sai ina jefa ta ko? Ina ta ce yawa. A- wato wannan aiko za ku faɗa ko to to malamai masu tafsiri a- a- alhaji isa muhammad a shugaban kwamitin marayu mun faɗa rana ko alhaji isa muhammad mangu chairman lawan hashim sakatare alhaji lawan hashim alhaji idris zakariya eh, ma'aji alhaji adamu husaini memba alhaji ali sura memba Alhaji Salisu na Maska, memba. Alhaji Gani, wani ne? Alhaji Sani Algadama, memba. Eh, Malam Ibrahim Idris, memba. Malam Musa Sulaiman, memba. Alhaji Rabi'u Sani, shi ma memba. Wannan kwamitin marayu ne. Mun kaba kwamitin marayu saboda wani abin mamaki na faɗa bari mu maimaita don Allah kuma hakuri. Wannan magana yau ta uku zan faɗa. yadda ake cewa babu wani guri da yake tara dandalin masoya annabi sunnar manzon Allah zalla na tafsiri a Najeriya irin wannan yadda na ji ban tabbata ba haka ake gaya mu kaga dandazon yara da masoya annabi manya da ƙanana na kusa da na nesa sun taru don sauraron sunnar manzon Allah majalisi na alqur'ani a Najeriya abinda kuce babu irin wannan tun da malam Jafar ya rusu a kuka faɗa ni ban sani ba to idan haka ne mun je Zaria mun samu majalisin ya kai wannan ko ya fi ko bai kai wannan ba amma mun taimaki marayu sama da dubu goma sha biyar yanzu a nan garin Jos kuma a ce ko dubu ɗaya ko ɗari biyar ba za mu iya ba ba mu ji kunya ba ni na kan yi alfahari da mutanen Jos da aikin mutanen Jos amma alfaharin ba na nuna fifiko ba alfaharin jin daɗi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukasirun bikum al-umama yawm al-qiyama ni haka nake jin dadin mutanen Jos ina in na ganku kun yi dandazo wajen sauraron alqur'ani da hadisi sai ganku kawo mutanen Madina saboda haka wannan committee wato ba mu kuma killace shi haka ba wanda yaga yana da sha'awar shiga yana taimakawa shi ma abin da yayi ya ba waɗannan sunayen yaran da ya taimakawa ba da alfahari ba wallahi yin wannan abin ba alfahari ba ne ka taimaki ɗan maya ya ci abincin sallah ya sanya kayan sallah ya yi walwala in da ɗan kowa ya yi ranar tashi kyama in Allah ga dama da zakarka da azuminka da sallarka da aikin hajinka da duk nafilolin da kai sai aje maka tarin ƙarin daraja a gidan aljanna taimakon marayan nan da kai shine Allah zai kai ka aljanna da shi ina da hujja annabi yace wanda duk ya dafa kan maraya ta hanyar tausayi kawai Allah zai shigar da shi aljanna dafa kan dafa kan fa to ina ga ka taimake shi ka cire masa wata damuwa a cikin ransa ko a ga wanda yake tare da shi saboda haka muka kafa wannan kwamitin na waɗannan manyan mutane sai dai ba su faɗi inda za a dinga samun su ba dan ya kamata ku faɗi inda za a same ku wanda ya bari ya baku ku zo ku kuma ku karanta mu kuma duk wanda ya zo gurin mu mai malaya za mu ce ya je wajen ku can wajen ku za a je za a ba ku suna ku ba muta ku ba waɗannan mutanen da muka faɗi sunayen su ku ba su sunayen yaran ku marayu in sun ga ya cancanta dan sai sun yi jarabawa sun ga yaron ba shi da uban ko kuma uban yana raye shi ma marayan ne dan ana samun uban mama Allah ya kyauta to sai a masa rigar sallah a ba shi abincin sallah ina fata an gane ko to Allah ya mana dace amin jazakumullahu khairan wa sallam na'am Hello? Yusuf. To gaskiya wannan da ke abu ne a rubuce an yi ta talla wata kalanda nan wannan kalandar akwai bayanan ta ce naira ɗari uku kacan sai ka saya ka sa a gidanka shi ke nan lokacin shan ruwa gashi lokacin tsaye da suwur ma gashi sai tana hannun ya gari za ka waje suna sayarwa wato yana da kyau ku saye ta amma bayan wannan kuma kusan wani abu guda na gaya muku zan ƙara faɗa manara wadda kuka taimaka ta kahu ta fara ba da natijar da kuke gani yanzu manara yanzu ta kashe sama da miliyan ɗari uku an muku gidan tv gashi nan an muku gidan rediyo gashi nan na duniya kuma ba wai na afirka kawai ba sunna tv na duniya na afirka ne amma ita kuma manara tv ta duniya ce duk inda mai harshen hausa yake ko turanci ko larabci zai kama shi ko ina ma malam ya dan masa yace mun kama masa a ko ina ma za a kama ta mun sa ta na Israel haka nan gidan rediyon manara rediyo shi ma sannan akwai manara abin nan furintin furin yana yana Kaduna zaka yana yana exist sannan kuma akwai university ta Islamic University ta karkashin gudunmuwar manara wanda yanzu ita ba fitakar da muke ita kuma sai mun ajewa NUJ NUJ ake kira su NUC sai mun aje musu miliyan 200 su kuma su yarda da mu a matsayin university to saboda haka da irin wannan gudunmuwar za ku tara ta ku sayi katin nan na naira 100 sannan ku dinga bada donation na 100 ko 200 ko 500 ko 1000 ko 1010 ko 100 ko miliyan 1 to wannan wani abu ne wanda wajibin mu ne mu yi dan mu taimakon addini ai ko yanzu kun ga wani abu na sauki ɗaliban da suke dawowa daga gurare da dama ɗaliban da suke zuwa daga gurare da yawa kun gan su ai yanzu duk ɗaliban da ya gama PhD daga wani guri ko ya gama master daga wani guri da ya zo sai ce ina izala take sai ya zo ya ga gurin makale ya nema masa aiki to abin da muke so kenan duk yaran mu waɗanda ba su iya zuwa karatun ba ko mu biya su kamar yadda na gaya muku bara wani ya gina makarantar marayu a Zaria tun daga firamare nursery har secondary mu kuma mun ce duk wanda ya gama duk inda zai je karatu mu kuma ya zalunci zamu dauki nauyin sa ya je duk inda zai yi university je university ya kawo mana satifiki fi sabilillah saboda haka waɗannan da taimakon ku da taimakon manara zamu yi wannan Allah madaukakin sarki ya mana dace nan zamu da aya akwai wata tambaya ne eh bismillah mana ba komai wanda dai yawa ya gari da janaba in dai ba yana cikin yin janabar gari ya waye ba in dai gari yana wayewa shi kuma ya gama janabarsa shi kenan ba komai bi ma'ana yana gama janabar gari ya waye ba wai sai da gari ya waye sannan ya gama janabar ba in sai da gari ya waye ya gama janaba to in bisa kuskure ne zai biya bisa magana mafi rinjaya da maganganun malamai zai biya ba kafara fara amma inda ganganci ya sani yayi to sai ya biya sai yayi kafara sai ya biya sai kuma yayi kafara fitarwa alhujur shine wayewar garin idan alhujur ya fito kamar yanzu a ce karfe biyar saura minti uku biyar saura minti uku ko biyu ko gari alhujur ya fito ina fata an gane ku wato hudu da minti hamsin da da bakwai ko da shida alfajir ya fito to sai mutum ya tsaya da cin abinci yana fata an gane sai mutum ya dakata da cin abinci a wannan lokacin in ma kowane irin abincin ne ko da wajen iyalin ne kara biyu kuma in an je an karya da gangan Allah ya sauka aina